sha shida ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku daidai da sha bakwai ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zawiyar gidan alhaji amin muhammad muna cikin jisu sani alhiriya da tafsir na maulanmu sahib bayyafi sheikh ibrahim yes radiyallahu shafi na ɗari biyu da sittin da tara za mu tashi suratul a'raf malam muhammad mubarak zai ja mana baki shehinmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana فسر أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الأعراف مكية وهي مئتان وست آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركم العلم بركم اليوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن فيه صدرك حرج منه لتنذر به وذكري للمؤمنين آه. الحمد لله تبارك وتعالى mun gode masa da falalarsa da rahamarsa da baiwarsa mun sauke suratul an'am yau kuma بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وعونه زام شكسير سورة الأعراف ولا سورة سورة الأعراف أبو عبد الله الله كان من يدعينا الشيء من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون duk mutumin da yake karanta suratul arafi duk wata sau ɗaya ranar kiyama zai kasance daga cikin waliyyai waɗanda babu tsoro gare su a duniya babu bacin rai gare su a lahira kuma ya ce fa'in ka a haɗe kullum juma'atin kanin mallar hasar yau mai kiyamati duk mutumin da yake karanta suratul a'raf duk ranar juma'a sau daya to ranar alkiyama zai kasance daga cikin waɗanda ba za a yi musu hisabi ba za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba to yan uwa wannan sura suratul a'raf a makka aka saukar da ita baki ɗaya ta sauka sai dai akwai ayoyi guda takwas waɗanda su waɗannan ayoyi a madina suka sauka a cikin wannan sura suratul araf aya ta farko wadda ta sauka a madina ita ce was'alhum an qaryati allati kanat hajat al-bahri idh ya'duna fi as-sabt idh tatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yazbihuna la tatihim kazalika nabluhum bima kanu yasbun wannan ita ce aya ta farko daga cikin ayoyi guda takwas da suka sauka a madina aya ta biyu ita ce wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu mulikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida qalu ma'azrata ila rabbikum wa la'allahum yattaqun wannan ita ce aya ta biyu daga cikin ayoyi takwas waɗanda suka sauka a madina aya ta uku falan ma na suma zukiru bihi an jainar lazina na hauna an su wa sannan lazina zalamu bi azabin bisin bi makaru ya suko ko bi azabin bakisin bi makaru ya suko aya ta hudu ita ce falon ma a tauran ma al'umaru kunna da muhun firadatar khafiye aya ta hudu wani ta azana rabbuka lem azanna alaihim ila yawm qiyamati man yasumuhum su al'azab inna rabbaka la sarihul ikadi wa innahu la ghafurur rahim aya ta biyar wa qadda'nahum bil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna zalika وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون آية شدة فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الذي ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تأكلون آية شدة والذين يمسكون بالكتاب ko kuma wallazi da yumassiku da bil kitabi wa aqamu salata inna la nudiu ajral muslimin aya ta bakwai wa in ka kana jabala fawqahum ka annahu zullatu wa zannu annahu waqi'un bihim kuzuma atainakum bi quwwatin wasuru ma bihi la'allakum tattaqun aya ta takwas haka ne wannan ita ce aya ta takwas to tun daga ayoyin da muka fara ambatuwa har zuwa nan dukkansu ba a makka suka sauka ba a madina suka sauka amma surar baki ɗayanta a makka ta sauka ban da waɗannan ayoyi guda takwas ƙila kuma waɗansu malamai suka ce tun daga inda aka fara karantuwa har zuwa faɗin allah kuzin afwa wa amur bil urfi wa arif anil jahiliyya a madina suka sauka a wannan sura suratul araf tana da ayoyi dari biyu da biyar a kira'an hafsu amma tana da ayoyi dari biyu da shida a kira'an warshi hakika a rawaito cewa wannan sura suratul araf ta sauka ne kamar yadda wato suratul al'ami ta sauka ita ma ta sauka ne jam'atan walida ko jumlatan walida ba kaɗan kaɗan suka sauka ba sannan a ita suratul al'ani wanda muka kare karanta ta ita ce surar da ta tattaro wato dukkan abin da ya rarraba tsakanin al'ani da al'arabi na bayanai waɗanda suke na kistoshi ita suratul al'ani ta taro su baki daya shi yasa ana kiran suratul al'ani usulul aqaidi wa kulliyya fi din usulul aqaidi wa kulliyya fi din wanda mun riga mun gabatar da zance a cikin ta tun a baya to wannan sura da muka shiga yanzu suratul araf ita tana matsayin kamar sharhi sharhin suratul al'ani to suratul araf ke suratul al'ani matani ne suratul araf shine sharhin matanin suratul al'ani musamman ma wato a suratul al'an in ta dauko kissa tana takaitawa sai ta wuce in ta dauko bayani sai ta takaita sai ta wuce to wannan surar suratul arab in aka dauko kissa sai an dima kaga zai zama kaman wato sharhi ne da kuma ƙarin bayani daga abin da suratul al'an ta takaita musamman ma ganewar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kistoshin manzanni waɗanda suka zo kafin shi da kuma halayen annabawan da kuma halayen al'ummarsu mabiyansu hakika suratul al'ani ta tattara ne a bisa bayanin halitta suratul al'am tana bayani ne akan halittun Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa farkon surar zaka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من دين ثم قضي اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون da kuma bayanai na zamanai waɗanda suka shuɗe kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wato Allah tabaraka wa ta'ala ya harkar da su za ka je na cewa kama halakana yin ƙarni yin ƙarni kamar yadda muka halakar da wato zamanai kafin su sannan kuma ta tattara ne a bisa ambatan labarin manzanni da kuma ƙistoshi masu yawa game da rayuwarsu to ita wannan suratul araf da muka shiga yanzu ita kuma tana bayani ne daki daki dalla dalla wato kamar tana yin sharhi a musa abin da ya wuce idan aka ɗauko kissa wanda aka takaita cikin suratul anam to a wannan sura suratul arab zaka ga an bace ta sosai an shimfiɗe ta an karanto ta tun daga farkonta har ƙarshen ta kamar misali kissar annabi adam alaihi salam kuma wannan sura tana bayanin kistoshin sauran manzanni da al'ummatansu da kaifiyar yadda Allah ta'ala ya harkar da su mafi cikar bayani to menene abin da ita wannan sura da za mu shiga take so mu sani me take so ta karantar da mu ya kamata kafin mu shiga mu san ita surar akan me za ta mana magana domin mu shirya mu karɓi abin da safon da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya sanar da mu wato abin da take so ta sanar da mu shine tana so ta zabarar da mu ne a bisa bin abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani wannan sura ba suratul arab tana zabarar da mu ne a bisa mu dage mu himma mu kokari mu zama muna karɓar saƙon Allah wanda ake gaya mana cikin wannan littafi mai tsarki na daga sha'anin tauhidi da hukunce-hukunce da kuma tahadiri wato faɗakarwa musan tauhidi musan hukunce-hukunce musan kuma faɗakarwa duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana a yi bari abin da ya ce a yi a yi sannan mu wa Qur'anin biyayya shine mu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya sannan yana tsoratar da mu daga bin shedan wannan sura Allah yana tsoratar da mu daga yi wa shekan biyayya kuma sura tana gaya mana irin bala'o'i da masifu da irin azabu waɗanda suke samun mutumin da ya bar hanyar Allah ya ba hanyar shiga wannan sura tana sanar da mu wannan kuma za ta ba mu kistoshin waɗanda suka taɓa bin hanyar shekan da irin abin da suka haɗu da shi a rayuwarsu har ƙarshensu saboda mu da muka zo daga baya mu sani cewa bin hanyar shedan ba hanyar bin zaman lafiya ba ce saboda haka za ta karanta mana duk abin da suka haɗa shi na halaka a duniya da kuma azaba a lahira domin wato ita surar tana cika mana abin da suratu lal'ani ta ƙara samar da shi na cewa inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu lakabur rahim sani cewa ubangijinka mai gaggawar azaba ne sannan kuma shi wallahi mai yawan gabara ne kuma mai jin kai to sura ta fara da ramzi shi ne sauranci idan magana ta girma musamman in ta shafi asiri to da sauranci ake yin ta tsakanin Allah da Allah akwai soyayya wannan soyayya tana bukata a fili su ma yana sun ce lisanul mahabbati a ajamiyin da gairi ahli walakin nahu lisanul arabiyyu bi harshen soyayya babari ne ga mutanen da ba a halansa ba amma kuma harshe ne na larabci mai tsananin fasaha ga wanda suka fahimce shi in dai mu mutane muna so mu isar da sako na sirri tsakaninmu da juna muka yi zaurance to idan Allah yana so isar da sakonsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na addini to ashe shi ya fi cancanta ya masa zaurance shi da shi suke ganewa shi yasa za ka ji surar ta fara da bismillahir rahmanir rahim alif lam shine farkon sunan Allah lam karshen sunan malaika jibril mim farkon sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sad kirani as-salimul masduq sako daga Allah ta wasu da jibril zuwa zuciyar annabi Muhammad mai gaskiya abin gaskata shine waɗannan abubuwa wato ana rubuta su ne da sura na kalma sura ne na kalma wadda take ma'abuciyar harfa guda hudu amma mu in mun tashi karantawa to muna karantawa ne da sunayen waɗannan harfa shine alif lam mim sad ka gani ko ya bayyana da surar kalma amma a wurin karatu muna karantawa ne wato da sunan harfa guda hudu menene hikimar bude wannan sura da waɗannan harfa ba ma ita kadai ba irin su alif lam mim kaf he yi a yin sad alif lam mim re alif lam re sad kaf nun he mim a yin sin kaf menene hikima duka a cikin bayyanar da irin waɗannan rumuzi da Allah ta baraka ta da ke yi a farkon surori waɗanda ba su da wani wato ba su da ma'ana abin fahimta ban da yadda kashe su wato Allah yana yin haka ne tambayi farkarwa saboda shi ne sauraro ya samu ya nasu ya sani za a gaya masa wasu muhimman maganganu amma kafin nan a cinyo hankalinsa ya kawo hankalinsa da tunaninsa domin a sanar da shi wani abu wanda zai amfani rayuwarsa shi ne dalilin da ya sa Allah ta baraka ta ala ke buɗe wato ma'anar shi kamar ala ne waha waha inna hadha al-hibba gaibu ilahi وقلب الولاء والذات به تجلت وها kai wani abin da kake jinunin gaya maka in na hazar abda cewa wannan bawa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaibu ilahi ko ala bajalil muktar dole sawai ala bajalil mahmudu ma asha aishu ala ana janyo hankalinka ne wai ka tara hankalinka ka balaga kamar tambayi ne ubangiji ta barka da dai da yace alif lam mim alif lam re ka fi ayin sad kamar yana ga wa bayi ne cewa attention shine ma'ana shine ma'ana duk waɗannan ramzozin Allah ne ke cewa attention to idan bawa ya tsara ya minki ya tsaya ya gyara zama to sai Allah ya sanar da shi wato kamar Allah yana cewa ana Allahu afsilu shine alif lam mim sai ana Allahu afsilu ni Allah tabaraka wa ta'ala zan yi bayani daki daki dalla dalla akan abin da zai amfani bayi zan rage tsakanin ƙarya da gaskiya kila kuma ma'anin shi ya taƙaita ni wato daga al-mustafa ya ayyuha al-mustafa al-muqtar li risalatina shi ne alif lam mim sad ya ayyuha al-mustafa al-muqtar li risalatina ala al-mustafa al-muqtar min ashad bi salatun wa taslimun min al-kulli wal ba'd buruj tajal lizati awwal adilin wa wasilat al-awali fil basdi wal kafi to shine ma'ana wato takaitacce da Allah tabaraka wa ta'ala yake so mu tara hankali domin mu sani a suratul araf makiyatu wannan sura a makka ta sauka illa was'alhum anil qaryati allati kanat hajar salbari إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم هيتانهم يوم سبتهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم wannan ita kadai zuwa ayoyi guda takwas su kadai ne ba a makka suka sauka ba a madina suka sauka ayoyi guda takwas ko kuma ayoyi guda biyar tun daga al'umman da kayyaci har zuwa ayoyi guda takwas ko kuma guda biyar ni a tari wa hamsu aw sittu ayati wannan sura tana da ayoyi tsaye ɗaya har guda ɗari biyu da biyar a kira'ar hamsu a kira'an wasu tana da ayoyi daidai har ɗari biyu da shida mai tabara da shi bismillahir rahmanir rahim bismillahi tauhidi arrahmani tafridi arrahim tajridi bismillahi takallimi arrahmani tahallimi arrahim tajallimi bismillahi ibada ne Ar-Rahman ubudiyya ce, Ar-Rahim ubuda ce. Alif lam sad Allahu alam yuradi bi Allah shine mafi sani ga manufar waɗannan harfa. Asraru azirani alka Allahu bi kitabihi Allah da baraka ta cikin ke sakawa a cikin littafinsa. La ya alamu ahadin ma'ana babu wani ɗaya daga cikin malamai da ya san ma'anan wannan harfa. Illa man haka ilmuhu sai wanda wato ya cancanta Allah ya sanar da shi daga cikin malamai masana Allah. Yuzimu Allah Allah yana sanar da shi idan ya ga dama a lokacin da ya ga dama gwargwadon irin fahimtar da ya ga dama ba da ce da shi da ne wala yutamu amma ko mun ma'aibarka ko mun yalwar kirjinka ko mun haskenka idan aka sanar da kai ka sani ba a rubuta a auren a firar ne waɗanda ba a rubuta su a cikin takardu wala yunzaru bil adaki ba a iya kallon su da ido ko da a rubuta ne ido bai iya gansu ba هذه أربعة حروف ولن حرف الأولى ألف لام صاد حرف الأولى ومنهم daga cikin malamai man ya buɗe hudu da yake cewa alif ma'anan alif allahu shine allahu lam ma'anan lam jibrilu shine malaika jibrilu mim ma'anan mimun muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadun ma'anar sad jasad muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kwaskan jikin annabi muhammad shine sad kwaskan jikin annabi me yasa malamai suka yi wannan fassara saboda hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara mai yadda su ila an tambaye shi ma ko sadu aka ce ha hibrul umma kai ne annabi ya maka addu'a ya ce Allahumma allimhu tawil gaya mana menene sadun din nan sai ce jabalun kana bi makkata qabla an yakhluqa Allahu al-layla wan nahar ya ce wani dutse ne a cikin garin makka allah ya halittu wannan dutse tun kafin ya halitti dare da rana allah ya halitti wannan dutse tun kafin ya halitti dare da rana ai kabla wujudin kafina ce ma'ana allah ya halitti wannan dutse tun kafin ya halitti kasantattu وهذا إشارة إلى جسد محمد صلى الله عليه وسلم wannan yana ishara ne wannan dutse yana nuni ne da zuwa cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa inna turbatuhu fa inna turbatahu min makka domin turbayan da aka ɗiba aka halicci jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makka turbaya take Allahu shi Allah idza arada an an an yukawwida insana idan yana so ya kasantar da halittar dan adam fi badal ummihi a cikin cikin babarsa ya amurul malaku sai ya umarci mala'ika ya kudu kabdatan min al-ardi ya je ya jin kutar baya daga ƙasa wa ya ya haɗa ta wuri guda ma'al maniyu tare da maniyin ubansa da na uwarsa fa ya takallafu jasadul insani to daga nan sai a bincike jikin mutum ni daga ga mutum ya mutu a inda ya mutu a nan aka nemo kasar da aka halice shi amma ku tibar mani ya tuhu bi abdin fare sai mutu bi abdin jiwaha saboda duk inda ka ga an wa mutum kabari an binne shi to a wannan wurin aka nemo kasar da aka yi shi daidai wurin fa ma'azin dafni mahallin inda aka binne mutum wato kabarinsa huwa mahallin da zai kutila min turbatuhu aslan nan ne wurin da aka ɗebo turbayar da aka gina jikin shi tun farko la'anna al-arda domin cewa ita kasa shakar ila rabbiha lokacin da ake ɗebo kasar da aka ɗebo kasa wanda aka halicci Adamu alayhi salam ta yi kuka ta kai kara wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala qalat tace uke zan yi ni a zamu ya ubangiji ka bari ana ta ɗiban ɓangare ɓangare a cikin jikina fa awa Allah ku ha sai Allah ya mata wa'ayi ya ce mata sa a rubu ilayki ma ufila minki bi ajru ahsan min ma kana ni na yi da alƙawari da sannu zan dawo miki da abin da aka ɗiba daga jikinki kuma idan na tashi dawo da shi zan dawo da shi mafi tsarki mafi kyawu fiye da yadda aka ɗiba a jiki fali haza yuksar mayiti wani farin kabla an yi fal saboda aka kaga idan mutum ya mutu ake wanke jikin shi a saka masa da kafani fari kafin abin da shi saboda alkawarin da Allah ya wa ƙasa ya mata alkawarin cewa kasar da aka ɗiba a jikin shi in za a dawo da shi za a dawo da shi fiye da yadda aka ɗiba zan kyautata shi zan tsarkake shi sannan in dawo da shi to wannan shi ne dalilin wanke gawa da tufatar da gawa sannan a saka ta a cikin kabari fali hala saboda haka fa turbatul lati kammat rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga turbaya wato kasar da aka binne annaba a cikinta sallallahu alaihi wasallam fil madinatul munawwara a cikin madinar nan mai daɗin kamshi a haskakawa hiya abdalu ajza'ul ardi ita ce mafificiyar dukkan wato bangarorin ƙasar duniya baki da ta fi ko'ina tsarki لأن من هذا تكون شركة محمد صلى الله عليه وسلم domin daga wannan wuri daga an binne shi daga nan aka ɗebo ƙasar da aka halicci jikin shi ya sa shi ya sha wai darihun da dal azrabihi tabbatul ardu fa min duni al kursi wal arshu wal hawlu darihun bihi amsa muhammadu rasulullah bihi ilmu wa taqwa bihi karamul mahab darihun bihi أمسى النبي وحوله وزيرا وهل دمت لأشباههم أرض بارو وبعدها تبايا من ننزل بايا لتشي مدينة الكعبة في دي دي إندا أكا جينا كعبة تجي كعبة أما دي دي سيكي إندا قبل أن نجيكي يا وإندا كعبة سيكي inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya fi ko ina tsarki a duniya ya fi kaba ya fi masallacin kudus ya fi kurfi ya fi al'arshi ya fi sammai da kasai duka da abin da yake cikin su Allah tabaraka wa ta'ala bai da bawan da ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan da muka zana su su kuma duka bayi wani abin zai mai girma a kwakwalwar shi ya ce yanzu kabarin annabi shi ne za a ce ya fi ka'aba kabarin annabi shi ne za a ce ya fi masallacin kudus sai mu tambaye shi ne a cikin ka'aba ya gaya mana abin da ke cikin ka'aba kamun zuwan annabin ma gumaka ne da a ciki annabin ne zai kore sai fafasa su ne tsarkake su ko ko zai ce mana Allah ne a shekaru to ka'aba ɗaki ne so daga ka'aba baiwa ce masallacin kudus bawa ne annabi ma bawa ne to a cikin bayi wanne ne babba annabi ne babba so daga annabi ya fi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ne shi wa radiyallahu anhu shi wa ba'daha bayan rawdatu sharifa al-mubaraka babu kamar kasar da aka gina ka'aba ɗakin Allah wa ba da bayan kasar ka'aba baitul maqdis babu inda ya kai masallacin Qudus tsarki a fadin kasar Allah wa ba da bayan masallacin Qudus al-Kufatu sai kuma Kufa inda sai na aliki hiyar haramun rani nan ne harami na uku harami na farko ka'aba harami na biyu madina harami na uku masallacin kudus harami na hudu kufa wa yadda garku bagdada kufa tana dilmiyar da bagdada da asiran da ke cikin bagdad a san waɗannan su ne mafi tsarkin wurare a musulunci a duniyar ba inda ya kai shi waɗannan wuraren da aka ambata hali abdul nikai arni waɗannan su ne mafi fitan bukukuwan ƙasar duniya fa kai ba ta kuma turbanin da bisu lasunan bil madinatul munawwara wa aslan warada annaha fi makka yaya za a ce turbayar da aka halicci cikin annabi sallallahu alaihi tana wato madinatul munawwara ne alhali asali an ce kuma a cikin garin makka ta ce to da abin ya canza kila waɗansu malamai suka ce inna lamma ja a dufanu lokacin da aka yi ruwan dufana a kala turbatar mustapha sallallahu alaihi wasallam ruwan dufana ya tafi da ƙasar turbayar da aka ɗiba aka halicci cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙasar ruwan dufana ya tafi da ita min makka daga garin makka ila madina da ruwa ya zo ya kwarara akan da su gangarar da ita sai da ya kawo ta madina sai ba ta wuri fali haza saboda haka tsarin madina madinatul munawwara ta kasance ta zamanto wato ta zamanto mahallin zafi nan ne mahallin a binne manzo Allah sallallahu alaihi inda aka binne jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kitabu aka yi wato asali kasar da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka da shi to amma bayan an yi ruwan tufana ruwan tufana ya zuba a duniya sai ya tadda wannan darbaya ya zuba a kanta ya gangarar da ita tun ta tafiya ba ta zane ko ina ba sai da aka zo madinatul munawwara sannan wannan kasa ta yi mulki a wurin dalilin ne sa aka binne cikin manzon Allah a Madina amma asalin kasar da ta Makka ne ya ce kitabun wannan littafi unzila ilaika an saukar da shi ne zuwa garinka fala ya kumfi da duka harafin min kada ya kasance harafin wani kunci minhu daga wannan littafi da aka saukar maka fi sadaka ya kasance a cikin kirjinka saboda zafin makiya da kyara da shari za a shi kai mawaki ne za a shi kai boka ne za za a ce kai mahaukaci ne za a rika faɗin maganganu to kada ka bari zuciyarka ta yi kunci daga saƙon da kake fitarwa da wannan littafi da aka saukar maka an saukar maka ne mutum zarafi domin na kitabun zai ne ka faɗa ya hudu da karatu mai litin zarafi domin wato kai wa'adi da shi alkur'ani kai gargadi ka gargadi zuwa kafirai wanda ke mumini kuma ka tunatar da muminai su kafirai gargadi za ka yi su su ko muminai tunatar da su za ka yi domin sun san garcen tun alisu da rabbi ka tunatar da su za su tuna su ko kafirai dama ba su ji ba saboda ka yi musu gargadi a cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da mu cewa ya saukar da alkur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya gargadi mutanensa su ne ahal makka mutanen garin makka da kuma sauran mutanen duniya ga baki daya sannan kuma ya tunatar da ma'abuta imani domin tunatarwa tana da amfani kuma tana da tasiri a cikin zuciya saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora wa kansa sai ya shirye da halitta duka himmar annabi ta shirye da halitta ne duka shi yasa ake shiga damuwa in yi wa'azi yi wa'azi yi wa'azi sai zo ya fara sallah da kwanan yana kuka yana ganin wai shi ya taƙaita ne in ba dan ya taƙaita ba wani yanzu na kuma ya ba Allah sai Allah ya ce فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين kar ka bari wani kunci ya shiga cikin kirjin ka ya takura zuciyarka kai dai ka yi gargaɗi ga waɗanda suke kafirai sannan kuma ka tunatar da waɗanda suke muminai to ko da yaushe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tura wa kansa shiryar da halittu ne baki daya to kuma su kafirai suna faɗin kazamun maganganun miyagun game da sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ce da shi boka su ce da shi mafiyanci su ce da shi mawaki su ce da shi mahaukaci duka suna gaya masa ma abin da ya ba haka sannan a aikace suna aikata masa ayyuka irin da izaya wanda zai kunta ta zuciyar bawa ya sa shi cikin damuwa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa wa laqad na'lamu annaka yajibu duka lima yaquluna hakika lallai mun sani cewa kai ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kirjinka yana yin kunci a game da abin da kafirai suke faɗa a gare ka irin na izini ana gaya maka abin da bai dace da mata baka suna gaya maka abin da bai dace da mata baka ba a cikin surutun nahi sai ce masa wasbir wa ma sabarka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dayyin mimma yakurun inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun ya rasulullahi kai hakuri domin kuwa hakurinka ba zai zama ba zai zama fashe domin Allah tabaraka wa ta'ala kuma kada ka yi bakin ciki saboda su sannan kada ka kasance a cikin kunci daga makircinsu da suke shirya maka da kuma indiri da suke maka sannan a cikin zuwa tuhur ubangiji ya ce fala allaka tarikum ba'da ma yuhin ilayka wa za'ikum bihi sadruka an yakunu lawla unzila alayhi kanzu law ja'a ma'ahu malakun inna ma anta nadhirun wallahu ala kulli shay'in wakil wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya masa ne domin ya tara hankalin sauri guda ya daina shiga cikin kunci da kuma damuwa shine Allah ya ce kitabun unzila ilayka haka yi ba littafi wanda yake mun saukar da shi zuwa gare ka wa yani a unzila ilayka hadha kitabun anzalahu Allah ila Muhammadin Allah ya saukar da shi ne zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam huwa al-Qur'an shi ne al-Qur'an al-Qur'an jami'i ne mushafi ne kamilun karimun ɗayirun mutahharun la ya masu ruhu illa mutahharu sabanin injila da taura littafin attaura tsagwaran shari'a ce zalla littafin injila tsagwaran hakika ce zalla littafin alkurani shi ne gano tsakanin shari'a da hakika sai ce ma fararna bin kitab min shay ba wani abu da rai shi yasa in ka ga mutum ya musulunta a karkashin jagoran ya kafarta a karkashin jagoranci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to san zuciya ne amma kiristoci da yawa abin da kaga suna faɗi din nan nauyin hakikar da take cikin littafin su ita ta janyo musu halaka irin yadda Allah ke magana ba dole bane kwakwalwarsu da zuciyarsu ta iya fahimta ta ɗauka su aje ta daidai kamar da Annabi Isa zai aje ta daidai to su ba su iya ɗaukar ta daidai sai su fassara ta da wata ma'ana daban a ce Allah da Allah uba Allah Allah wanda magana yake na isharu to amma alqur'ani kamili littafi ne kamili Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi ya zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fala yakun fi sadrika harajin wato kada ka yadda ya kasance akwai wani irin kunci fi sadrika a cikin kirjinka minhu an tuballigahu makafata an tukazzaba kar ka ji wani kunci ko wani damuwa ka ce wai ba za ka isar da sako ba dan kada a karya saka ka isar da shi kawai la ya dik sadruka bi tabdiki haza kada zuciyarka ta kuntaka saboda isar da wannan sako na alqur'ani allazi nuzila alayka wanda aka saukar da shi zuwa gare ka litun zira bihi wato an saukar maka da shi ne ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam domin ka isar da shi ka yi gargaɗi da shi wani kira domin ka tunatar da shi lilmuminina ga muminai babu ulama wannan suna cikin malamai ya kulu da suna cewa fi haza ta ƙadimin wata ahimin wala tallai sa tuzaika wannan su malamai suna cewa wai a cikin wannan wannan aya akwai takadimin akwai ta'khir an gabatar da farko a ƙarshe aka gabatar da ƙarshe a farko kyauta ba haka bane za ka ya ce kitabu nunzila ilayka alqur'ani littafi ne da muka saukar zuwa gare ka litunzira bihi domin ka gargadi kafirai da shi wanda kira kuma ka tunatar da shi lilmu'minina ga waɗanda suke mu'minai fala yakun fi sadrika harajun minhu suka ce wai haka ne kamata ya zama haka ne kamata ya zama sai bayan an faɗi abin da ake so yi sai a ce mata kuma kada ka bari wato zuciyarka ko kirjinka ya kuntata ka ce ba za ka isar ba dan kar a kare ta ka ban ciwo sha ba haka bane kaddama na haihu Allah ya gabatar da halinsa a wannan farko la yakun fi sadrika kar ka yadda ya kasance a cikin kirjinka har wani kunci ko da ɗan kaɗan min tabliqi hadha alladhi nazzala alayka daga isar da wannan sako wanda aka saukar da shi a gare ka ya annahu anzalahu alayka domin cewa shi Allah ya saukar da wannan alqur'ani gare ka litun zarabihi domin ka gargadi ka bare da shi wanda kira kuma ka tunatar da shi lil mu'minina ga mu'minai lamma kana al inzaru lokacin da gargadi ya zamanto wanda kira da kuma tunatarwa wata da kuma isar da sako ya kace bi hidayata wa sallallahu alaihi wasallam bil khalqi wato yana hukunta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryarwa ne ga halitta kaga al-inzaru shari'a ne azzikira dariqa ne at-tabligu haqiqa ce to duka da su annabi ke shiryar da halittar Allah baki daya tun da abin ya zama haka kaddama lahu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara gabatar masa Allah ya kula min zika sai Allah ya gabatar da bashi hakuri to kamun ya gaya mai abin da zai yi sai ce masa kai hakuri ka san duk mutumin da ya zo zai magana da kai yana zama sai ce wani dan Allah kai hakuri kai ka san maganar da zai gaya maka akwai damuwa a cikin shi yasa aka fara gabatar da hakuri kamun a gaya mai safan da zai sanar فلا يكن في صدرك حرج منه sannan aka ce masa litun zira bihi wa zikira lil mu'minin da za a saukar masa da shi wanda zai je fitar da shi sako ne wanda yake za a zage shi za a kyare shi za a yi masa injini za a tura masa mahaifar dabba to shi ne Allah ya ba shi hakuri tun kafin a gaya masa aikin da zai da sakon da aka saukar a cikin zuciyarsa ai Allah ya kona fi tadrika ka yi hakuri kada ka yadda ya kasance a cikin kirjinka halin kunci fa inna Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala na tuhu shine mai taimakonsa ko mutammimu amri shine mai cika al'amarinsa ittabi'u
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
wato wannan sura kamar yadda muka bari ita wannan suratul araf sura ce wadda take da girma kwarai da gaske kuma idan mutum yana karanta ta duk ranar juma'a ba za a yi masa hisabi ba ranar kiyama duk mai karanta ta duk ranar juma'a ba za a yi masa hisabi ba idan kuma mutum yana karanta ta kowane wata sau daya to Allah tabaraka wa ta'ala zai saka shi daga cikin waliyai waɗanda babu tsoro gare su a duniya kuma babu bashin rai a gare su ranar lahira. Haka yi. Saba'in da ɗaya ko saba'in. Ita ba ba. اتبعوا كانوا كتاب أنزل إليك لتنزل لي وذكرى للمؤمنين فلا يكون في صدرك حرج غيره yace a ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya ku mu'minai ku bi abinda aka saukar da shi zuwa gare ku daga wurin ubangijinku ku a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan wurin akwai magana guda biyu wato ku bi abin da aka saukar muku shine alqur'ani ko kuma ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani saukar da shi aka yi manzon Allah ma saukar da shi aka yi za ka ji ubangiji na ja kan ja'akum min allahi nurun sannan wata kitabun mubin hakika hafsi na zo muku daga wurin ubangijinku da kuma littafi mai bayani akan halal da haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran da kitabun lahi nadi alqur'ani ana kiran da kitabun lahi salis to shi Allah ya gaya mana ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun a cikin wannan aya akwai ishara cewa mu bi umarnin alkur'ani mu guje wa hana-hanan alkur'ani wato wanda yake shiryarwa a bisa ingancin da'awar soyayya in dai kana son Allah da gaske to ka bi alkur'ani da gaske idan kuma kana jin Allah da gaske to ka ki bin umarnin alkur'ani ka saba masa dama muwar yana cewa wai ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amri bil qiyas bayin لو كان حبك سالكا لأطعته إن المحب لمن يحب المحب wai kana saba wa Allah tabaraka wa ta'ala amma kana bayyanar da san Allah a zahiri kana nuna mutane kai masoyin Allah amma a batini kuma baka da aiki sai saban Allah wannan a kiyasi ma ba zai yi ba sau haka idan kana san Allah da gaske to kai aikin Allah da gaske ka bi murninsa idan kuma wato kana jin Allah to shi kenan sai ka saba masa sai kowa ya gani cewa kai ne saba masa wannan aya wato tana nuna cewa alqur'ani Allah ya sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi domin ya gargadi kafirai ya gargadi kafirai kuma abuta jayayya da hukuncin Allah ya musu wa'azi kuma ya janyo su ya kai su wurin Allah haka nan duk malamin da ya zama magajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ayar shi ma tana yin magana shi kira zuwa ga Allah ana buƙatar siyasa babba ana son siyasa babba a ciki sannan ana buƙatar juriya babba ana buƙatar haƙuri kuma shi ma mai girma domin babu wanda zai iya ɗaukar wannan nauyi sai wanda ya zama wato magaji na manzala sallallahu alaihi kuma mai izini in ba haka ba sharrin na kafirai da ƙazafi da ƙazamin maganganu da izini da istihlahi su kadai sun isa manzala sallallahu alaihi wasallam ya bar aikin da aka sashi amma saboda izini ne daga Allah shi ne masan suna yi to haka nan duk mutumin da ya zama yana yin wa'azi ne akan izini yana kan kujerar gado ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da za a faɗa mummuna ba zai dare shi amma idan shi ya sa kanshi to da an fara faɗin kazamin maganganu zai bar wa'azi ya koma kasuwa kawai sau da dama ba sa shafe ba shi ya sa kan shi ya sa ake so mu lura da wannan da kyau kuma mu tara hankalin mu yi guda mu sani cewa wato soyayya kwaya ɗaya ce kuma zuciya ɗaya take shiga in kana son Allah to ka ware Allah shi kadai a zuciyarka san Allah da san lahira da san duniya ba sa zama wuri guda kamar yadda ka san idan kana son shamsiya to sai dai kamariya ce a wuri idan kana son hindu to dadu sai dai ce a wuri idan kana son laila maila ce a wuri in kana son salma sulaima ce a wuri idan kana son a a lahira duniya ce a wuri idan kana son allah ita ma lahira ce a wuri haka yake gwargwadon yadda ka kusanci gabas gwargwadon yadda yamma za ta yi maka nisa ko ba haka ba idan kai gabas da yawa to yamma ta maka nisa da yawa bai yiwa ka ce zan yi gabas da yamma a lokaci guda in za ka so Allah ka so Allah ka ta da lahira a to wani a lahira ne ba Allah ba idan ka samu Allah lahirar ma sai ka ba da ita idan mutum ya samu yadda Allah lahirar da wani suke nema kai ne za ka rike a wani zo mana ni ke ba bani wallahi ayyuka ne ka rika rika wallahi salloli ne ba cika ba guda ma ake nema ne ana neman guda saba'in ne ce ga gani kai ma ce mutum su saboda haka Allah shi ne abin nema man waje da Allah waje da kulla shi wa man fakada Allah fakada kulla shi sauraka biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya inganta daga wurinsa na bayanin addini ya shiga cikin wannan bayani da aka yi nan yanzu cikin abin da Allah tabaraka ta'ala ya sauka zuwa gare mu cewa ya umarce mu da mu bi alqur'ani littafin sa ne masa da'a to in dai mu bi alqur'ani ne masa da'a ya zama wajibi to mu bi annabi ne masa da'a shi ma wajibi ne saboda yana cewa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله شيء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم كبي abin da aka saukar gare ku daga wurin ubangiji bin alkur'ani wajibi bin manzon Allah shi ma wajibi shi yana cewa فإن هذا عن نهج الرسول فإنني على نهجه ما عشت قال حميد أسير كلام لا أزال متيما وأنا لخير الخلق لست أعيد إذا قال خير الناس سرت وراءه وإن هل يوما المسير بعيد سورة على لا تدعو بما قال شيء من القرآن بما القرآن شيء من الله دعمني دع القرآن أولين صلى الله عليه وسلم illa dai wannan ƙur'anin baya magana sai an karanta shi wannan ƙur'anin kuma shi yake karanta kansa da kansa annabi ke Allah ya kara mana sansa da kuma koyi da shi ya rabbi ya rabbi ya rabba ya samadu wa kun muti sallana wa yul adu ya barru ya mutru ya ainihin muradi ajal ya man la lahu shafa'u kalla wala walad ajis وبين وقد الشر أبدا يا من لا شيء له كما نيته أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا عفو يا من لا له ذكر فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا هفل للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنصاري عمله صل وسلم على خير وآل محمد آله أسامي وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بها والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وامتداد العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna cikin karatu sai yi musa dan maulana sautin islam wani sanin faida a shakka usman bauchi da ya ta wuta da ma ba wa annabi ali ya shigo wannan mazauni muna roƙo Allah ya kara shi lafiya Allah ya ba mu albarkacin sa Allah ya ba mu albarkacin masu albarka sannan muna karatu kuma da tauta wani shi ma ya shigo wannan mazauni da dan uwansa Bikko da sauran baki da suka shigo muna maraba da su muna gaishe su za mu mai da mu magana hannun sai Musa